أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوى يومنا جمعة شابي قوة رمضان وتنترى a jerin watannin shekara ta musulunci shekara ta 1440 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta wato dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya wato a aya ta tamanin da tara zuwa ta tis'in jiya gaba ɗaya ita ce ta sanya mu da lokaci ko ba haka ba kuma sai da mun kabar saura ko ragowa ta sauran waɗansu mas'aloli duk da yake ba su da yawa waɗanda za mu kawo a shafi na 138 a cikin suratul an'am muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malan ayan mu ta jiya ula'ikan ladina hada Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك إشارة تنكوما وزوى النباوة koko tana komawa zuwa ga annabawa da aba'ihim da zurriyatihim da ikhwanihim waɗanda Allah ya zabe su an gane ko allazina hadallah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su an gane ko muka ce akwai hasuna a'idu sila aslin shi ula'ika allazina wato hadahumullah duk da yake Allah ya karanta da shi a nahawance amma ba a alqur'anance ba waɗannan Allah ya shiryar da su fabi hudahu muqtadi muka ce an gabatar da hudahum saboda a nuna ba a yin koyi sai da mutane nagari bai dace dan adam yayi koyi ba sai da wa sai da mutum nagari yin koyi da mutumin banza ba al'amari ne ba hanya bace wanda za ta kulle an gane ko in ana son a auna ka a ga kai wane ne to sai a san wane ne kake koyi da shi shi yasa mai koyi da turawan yamma an gane ko cikin al'amarin da bai da amfani wannan ya nuna ragaitacce ne a ni ina koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kana koyi da wani mawaki ko wani wato wani dan kwallo da ni da kai wane ne yafi yafi cancantar ya alfahari wanda yake koyi da shi Allahu akbar fa bi hudahu muqtadi kai koyi da abinda wato da shiryarsu an gane ko da abinda suka bari na shiriya wanda ya zo maka muka ce anan akwai imamu hamza da imamu kisa'i da imamu yaqub da imamu khalaf sun karanta lokacin da za su wuce in za a tsaya dukkansu za su ce fa bihudahu muqtadih amma in za a yi wasul waɗannan guda hudu za su karanta fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum sai su shafe ha'un saboda mi saboda wannan ha'un a wannan qira'a ana kiranta ha'us sakti an kawo ta saboda za a tsaya yanzu kuma tunda za a wuce shi kenan an cire ta amma qira'a ta hisham an gane ko shi ya karanta na bil kasri wal qasri fa bihudahu muqtadihi qul la as'alukum amma abdullahi ibn zakwan wanda shi ma ɗaya ne daga cikin wato ruwat daga ibn amir ya karanta fa bi hudahu muqtadihi ko kuma ya karanta fa bi hudahu muqtadihi qul la as'alukum yana fuska guda biyu to wannan qira'a ce wadansu suka ce kuskure ce shi yasa je muka dan taba bayani kanta bayan ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu nan ce a ce kuskure ta shi yasa wadansu malamai suka ce to wannan ha'u da aka ce iqtadihi kin nan ba ha'u sakta bace domin an riga an wuce sai ta zamanto zamiri ne wanda yana komawa zuwa ga huda wanda ya gabata almafhumu min fi'li hada kenan kai koyi da shirya su an gane ko wannan shine abin da qira'a take karantarwa dan haka masu karatun lugha sai ayi hassara daga kawo kuskure a cikin alqur'ani an fahimta ko sabanin kuma sauran qurra su sun fabi hudahu muqtadin in za su tsaya haka za su karanta in za su wuce haka za su karanta fabi hudahu muqtadin qul la as'alukum to a wannan qira'a ya zamu ce mu ce a'a an yi ma harafi ha ustakti mu'amala ta harafi irin na i'rabi a cikin larabci kuma ya halatta ai wannan an gane ko shi yasa ma muka bada misali da ayar ta zo cikin suratul baqara fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah muka ce waɗannan imamu hamza da al'imamul kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub idan za su wuce sai su ce lam ya tasanna wanzur ila himarika sauran kuma za su karanta lam ya tasanna wanzur ila himarika to wannan ya saba ma wanda akwai a cikin wannan suratul an'am malamai suke cewa in muka ɗauki cewa alha'u ha'u sakti ce a cikin suratul baqara lam ya tasanna an gane ko wanda in ya zo fil wasli lokacin da zai wucewa sai ya shafe ha'un to fahiya lissakti kenan yanzu za ta koma asalin wannan wato abin nan wannan harafin munqalibatun an wawin kenan asalinta daga wawin an ka cira tuta domin asana da larabci wasu larabawa suna nutqi da ita da mi da ha'un sai su ce sunai hatun an gane ko kuma su ce sunai hatun suna nufin shekaru kenan sai ya zamanto alha'u huna da an ka ce lam ya tasanna ta zamanto asliya ce to tunda asliya ce ta asli ce kenan mi kenan munqaliba ce an ha'un fil aslil fi'li ina fatan kun fahimce don sun ka ce a'a daga wawun aka ciro ta domin sanawat shine jam'i na sana wanda dai abinda waɗansu malamai suka yi bayani akan shi waɗansu kuma suka ce a'a munqaliba ce an nunun domin lam yatasanna asluhu tasannana ne ya canza to sai aka mai da nunun guda ta koma alif ta koma tasanna ya canza alham min hama'in masnun a larabci kuma zanna sai a ce tazanna kaga an mai da wato nunun ta koma alifun suka ce to wannan shine asalin shi ala ayyati hal dai duk inda ta kai ta kawo in ha ustakti ce lokacin da za a wuce sai a cire ta in ba ha ustakti bace sai ta koma asalin fi'ili ko ko in muga dawo mu ce ta'ul marbuta ta sana tunda in za a sai akan ta wato tana koma ha'un sai an kai mata mu'amala akan harfin i'rabi duk da yake ba haka bane ina fatan kun fahimta in kuma muka ga dama sai mu ce a lam yatasanna ita ha ustakti ita an kai ma mu'amala da harfin i'rabi amma in asliya ce harafin lam ya tasanna wato majzumi ne bis sukuni in kuma mun ce ha'un ba wato ha'us harful illa shine ya gabace ta an gane ko kenan ba asliya bace ha'us sakti ce sai ya zamanto lam ya tasanna shi alwawul mahzufa ko alha'ul mahzufa harful illa shine i'rabin ake kaddarawa akan sa wannan bayani ne wanda na yi shi saboda ɗaliban da suke kawo kuskure cikin alkur'ani su ce wannan kira'a akwai kuskurkinta ka duba cikin bahrul muhit na imam abu hayyan tauhidi sannan kuma ka diba at-tafsirul munir na wato imam استاذ الدكتور وهبة الزهيري سنن كما كديبا اعراب القران الكريم للدرويش سنن كديبا التحرير والتنوير لابن عاشور كديبا الدر المصون سنن كما كديبا cikin اعراب القران الكريم وصرفه ko wa sarfo nan za ka ga bayanne kan asalin wannan kalma da irin suggestion da take samu Allah dai gane da mu an gane ko to fa bi hudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra kace ba bana tambaye ku an gane ko ajran wa talada muka ce cikin shura an ce illal mawaddata fil qurba malamai suka yi bayanin abinda ake nufi da illal mawaddata fil qurba domin al mawadda fil qurba ba ta daga cikin ladar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya akan bi akan annabci wadan suka ce illal mawaddata fil qurba kenan sai dai ku kaunace ni a matsayina da dan uwanku wannan ko ba lada bace ko ba haka ba ba biya bane kowa yana son dan uwansa a dabi'ance ko ko sai dai ku so ƴan uwana fil qurba an gane ko wato ƴan uwana da suke da kusanci da ni in dai musulmai ne ai za a so su saboda musulunci in kuma ba ba musulmai bane ai wato abin nan ba za a so su ba saboda musulunci ya hana a so su kenan waɗanda za a so su ne musulmi magana ta riga ta ƙare sai dai a kiyaye musu haƙoƙin su kuma wannan shi ma musulunci ne bayanin a kiyaye musu haƙƙin su kada a ci amana mutum ko da kafiri na ko da mun ci har da kafiri za su iya shiga ciki an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a illal mawaddata fil qurba abinda nake bukata ku so ubangiji kuma ku nemi kusanci zuwa ga ubangiji wannan shi ma ai ba lada bace ko ko illal mawaddata fil qurba shine ku so ƴan uwanku kuma ku sadar da zumuncin ku wannan da duk a takaicen takaitawa bai daga cikin lada wanda za a cewa ana biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi an gane ko duk abinda aka tambaye ku ko da zakka to ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum duk abinda aka karba gare ku ne yake komawa ba lada bace ake amsa akan bi akan abubuwan da mutane suke gabatarwa na addini jiya na kawo misalin sukar da malaman shi'a na ƙasar iran musamman suke yi ga lajna ta fatawa ta malamai da kuma sukar da suke yi ga liman haramin makka da malaman da ke kula da aikin da wasu suke biyan su ake yi an gane ko a'a lokutan su ne suka bayar wannan ba matsala bane amma ba irin wanda ke amsa kumusi bane ya kasa dukiyar magoyin bayan shi biyar ya karbi kashi daya ya ce zakka ce ita ce Allah subhanahu wataala ce a bayan Allah ya ce a kasa kashi 40 a bada kashi 1 kai ka kasa kashi biyar ka amsa kashi daya kana zaluntar magoya bayan ka kana cewa baka amsa biya ai Allah subhanahu wataala ya san bai gaskiya to Allah dai shi mu mai kyau قل لا أسألكم عليه أجرا كتيني بانا تنبيك وتلادا أجرا نكرا في سياق النفي يفيد العموم كو شئر الله بانا تنبيك بانا تنبيك وتجنغا بانا تنبيك ونسا كمكو إن هو إلا ذكرى للعالمين شيء القرآن ذكرى tunatarwa ne lil alamin ga talikai mun kace al alamin kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah ba amma da ana nufin mutane da aljannu domin su ne ake tunatarwa an gane ko su ne wa'azi yake kai gare su dan haka su ne kuma za a yi ma hisabi dabbobi ba za su shiga ba hisabin su da an kare waya qulul wato kafiru ya laita ni kuntu turaba za a bai da su turbaya mutun da aljanni su ne za a yi ma hisabi kenan nan al alamin lalle ya shafi dukkan talikai amma ana nufin mutun da aljanni domin Allah ya ce sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban dole sai an gane shi kuma da an fitar da waɗannan aka ce mutum da aljani to kowa ya shigo ciki babu wanda ya sai fitar da kanshi musulmi zai shiga ciki kafiri zai shiga ciki babu wanda zai iya cewa shi ba zai shiga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ba ko dan girman kai ko dan kaza a'a ko menene kake takama da shi Allah ya baka shi in ilmi ne in kuɗi ne in mulki ne wa ya baka Allah kai zama lokacin da babu sannan Allah ya baka ko ba haka ba sannan kuma Allah na iya kwacewa to kwace wannan tana nuna ba naka bane sannan abin nan yayi zama ba hannunka ba ka san waɗanda suka gabace ka kenan wannan ya nuna ba naka bane Allah ne ya dauka ya baka kuma akwai wanda suke so su kwace ma kuma in Allah bai so ba za su kwace ma ba wannan ya nuna ba nasu bane ba naka bane domin bai dace a ce an kwace ma ana so a kwace ma abin da yake naka ba ina fatan kun fahimta to shi yasa kuke ganin in ana wa'azi waɗanda suke ƙoƙarin su karkatar da ayoyin Allah zuwa ga waɗansu kullum suna zuwa suna musu ƙarya suna cewa an zagi alhaji wane an zagi wane an zagi wane ai an fassara aya ai wane ake nufi da shi ko an wato ya za a yi alƙur'ani ya zama to yana magana akan waɗansu mutane su kadai to sauran mutanen da ke cikin waɗansu ƙasashe su ko alƙur'ani yana magana wani alƙur'ani za a ture magana akan su mutanen da suka gabace mu wani alƙur'ani ya magana akan su na yanzu wani alƙur'ani ne zai magana akan su waɗanda za su zo zuwa gaba wani alƙur'ani ne zai magana akan su su kuma sai zaman to shirme ne kai kana nan wani yana son wani yana nan yana bata ma hankalinka yana sama virus virus a cikin kwakwalwa yana nuna ma wa'azin da ake yi da kai ake to idan kuma matsayin naka ya kauce ma ko kudin suka kare to kuma yanzu da wa ake shine abin tambaya munafikai kullu haka ne suke gudanar da rayuwarsu ba a cin nasara kuma hariri yace wazilatur ru'ati maqtus su'ati abinda ke kawata jagorori ai an ce ru'at jagorori ko ne jagora in dai an baka jagoranci to maqtu su'ati ka kyamaci as-su'at as-su'at jam'i ne na as-sa'i as-sa'i nan ba ana nufin mai tafiya ba a'a mutumin da yake zuwa yana kulle kulle yana kai maganganu a waɗansu wurare daban-daban don saboda ya samu abincin da ya ci Allah shi muna tsari da wannan abinda a akwai tsakanin waɗannan mutane guda uku da malamai an gane ko da masu dukiya da kuma wato masu mulki shine at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa babu lokaci na gaba tsakanin malamai an gare ko da al'umma su domin abinda ake bukata su yi wa abi su karanta shine alaka da al'umma su babu lokaci tsakanin mawadaci da rikici da malaman da ke cikin al'ummarsa da kuma jagororinsa da talakawa aikinsa ya yi kasuwanci kuma ya haɓakar da ayyuka ya kawo kamfunna ya yi ƙoƙari ya taimaka ma waɗanda ba su da shi ne aikinsa a cikin al'umma ina fatan kun fahimce ni jagora kuma shine ya ƙoƙari ya kawo alaƙoƙin da za su amfani al'umma ba za su ɓata addini ba sannan kuma ya mutane adalci babu lokaci na gaba tsakanin waɗannan guda uku tsakanin mai mulki da mai ilimi da mai kuɗi in dai ana son al'umma ta ci gaba babu lokacin gaba tsakanin su kowa yana kokarin ya amfani al'umma da bayar da Allah da shi su ko talakawa su yi kokari su yi musu biyayya kar su ɗauki magana ta wani su kai ma wani su yi musu fatan alkhairi su yi musu addu'o'i na gari shine al'umma za su ci gaba amma kullun da wuya waɗannan uku sai ka ce akwai rikici tsakanin su kuma su ke raba al'umma duk mai kuɗin da ya fita yayi gaba da malami yayi gaba da mai mulki sai ya fita da nashi jama'a domin akwai waɗanda karkashin su suke ci ba sa ci karkashin waɗannan duk malamin da ya fita ya samu gaba da waɗannan guda biyu din sai an samu jama'a shi wanda ya ja duk mai mulki sai ya ja tashi sai zaman to jama'a ta koma jama'a uku jama'an malam jama'an mai kuɗi jama'a shugaba kullun shedan ya sawa ana ta bugawa wannan bai dace ba ina fata an fahimce ni babu lokaci na gaba lokaci ne na aiki in kuna yin aiki ku in ba za ku yi ku bari ba Allah shi mu mai kyau in huwa illa zikra lil alamin shi alqur'ani zikra tunatarwa ne lil alamin gaba yi gaba dai babu wanda yake fita a cikin wannan a jiya nace muku mun dan baro wadan wasu matsaloli da ayyana sai bayani zan biyo da zan bijiro da su a gurguje saboda muhimmancin su mas'ala wadda bamu kawo jiya ba da an kace annaba wannan fa bi hudahu muqtadif akwai al-ikhtilafu fi awwaliyati risala shin wane ne manzo na farko mun yi ittifaki annabi adam alaihi salam shine annabi na farko an gane ko hadisi na abi umama da abu zarrin wanda ya zo cikin musnad na imamu ahmad da kuma al-mu'jam na imamu tabrani kuma imamu al-albani rahmatullahi alaihi ya hassana wannan hadisi abu zar ko wani mutum saboda riwayoyin sun zo abu zarrin yayi tambaya ko wani mutum fa ayyul anbiya'i kana awwala wani annabi ne ya kasance na farko aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala adamu alaihi salam yace annabi adam alaihi salam to kaga wannan ya nuna shine annabi na farko to wane ne manzo na farko sai kuma ga hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim lokacin da mutane za su zo za su zo inda Nuhu za su ce anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni to shi annabi Adamu manzo ne ko ba manzo ba shi yasa wadansu suka ce Nuhu shine awwalur rusul wadansu malamai suka ce a'a Adam shine awwalur rusul domin bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi an gane ko zai iya aiki da wata shari'a ta wani annabi ko da an bashi littafi an gane ko amma kuma shari'a sabuwa ana bayar da ita ga annabi ne to in mun ce nuhu awwalur rusul a to annabi adam in mun ce annabi ne ba rasulu bane wacce shari'a wani manzo ya amfani da ita domin shine da farko kaga dole sai da manto tashi shari'a za a bashi in ko an bashi tashi shari'a ta farko to ya zama to ya zama to rasulu sannan kuma annabi adam hawa'u da ƴaƴansa da wata shari'a suka yi aiki wa aka ba shi aka ba kenan sai ya zama to manzo ne zuwa gare su dole sai annabi adam ya zama to rasul sai ya zama to nan da an kace awwalur rusul ila ila ila ahli al-ard kamar da yazo wato ila al-ard an gane ba'da wuqu'u shirki bayan shirka ta abu amma zamanin annabi adam shirka ba ta abu ba wannan ita ce ake ce ma awwaliya muqayyada in ba baka fahimce ta ba mun taba bayanin ta sannan akwai al-mukhtalaf fi nubuwwatihim yanzu mun gano annabi adam shine awwalur rusul ko to dan haka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli annabi adam zai shiga ciki duk da yake ar-rusul an kace ba a ce wato al-anbiya ba to tunda annabi adam an bashi shari'a kuma babu ne annabi gabanin sa kenan ulul azmi minar rusul annabi adam zai shiga cikin ulul azmi wato zai zama to kama sabara ulul azmi minar rusuli ana iya istithna'in shi daga cikin su wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma sai ai istithna'in shi istithna'in sai zama to mutas muttasirina da bai daga cikin annaba da sai zama to istisna'i ne munqati ina fatan kun fahimta al mukhtalaf fi nubuwatihim daga cikin waɗanda an kace fa bi hudahu muqtadi to akwai waɗanda an yi sabani kan annabta su waɗanda sauran da aka kawo muttafaq ne waɗanda aka yi sabani daga cikin annabta su akwai ƴan uwan annabi yusuf alaihi salam shin annabawa ne ko ba annabawa bane an gane ko babu nasi wanda ya tabbatar da cewa annabawa ne abin da ya samu ka kawo shi saboda ana magana ne kan manzanni waɗansu na ta a annabawa ne don an ce wal asmafi ko ba haka ba wato qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa isa wa ayyuba al asbab jikoki to jikokin wa an gane ko su al-asbatu kidan jikokin yaqub in jikokin yaqub na kaga ƴan uwan annabi yusuf ba ƴaƴa ne ba jikoki bane in kuma an ce jikokin ibrahim to babu nasi ne wanda ya tabbatar da sunan jikokin annabi ibrahim da amma babu nasi wanda ya tabbatar da cewa wato su al-asbat ana nufin ƴan uwan annabi yusuf sun kasance annabawa babu nasi abin ga waɗanda aka yi sabanin annabta su akwai khidr wanda Allah subhanahu wataala ya tura annabi Musa ya je wajen sa wajen mi wajen neman ilmi ko ba haka ba wa allamnahu min ladunna ilma aka yi sabani wadansu malamai suka ce ba annabi bane wadansu suka ce annabi ne amma ibnu kasir ya rajjaha cewa annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra daga cikin wadanda aka yi sabanin annabta su akwai uzayyu an gane ko lalle sunan uzayyu ya zo wa qalat al yahudu uzayru ibn allah wasu suka ce shine au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wannan babu nasu da tabbatar da wannan cewa uzayru ne au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha annabi ne ko ba annabi bane ba mu da nasi wanda zai ce muna qar'an annabi ne in mun ganshi ya tabbata ingantacce zamu tabbatar an gane ko daga cikin waɗanda aka yi sabani kan annabta su akwai luqman wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim babu nasi wanda yace lalle annabi ne wani lokaci an ce al-hikma ana nufin annabta ake nufi wani lokaci kuma ana nufin a'a ilimi shi yasa wa laqad atayna luqman al-hikma ita hikma wani lokaci tana nufin annabta a cikin alqur'ani wani lokaci tana nufin kuma ilimi mai amfani dan haka dai babu nasi wanda yace luqman annabi ne shi yasa wadansu wadansu masu abin nan bambancin launi rauni suka ce a wai an ce ai an ce luqmanu bakin mutum ne dan haka kuma kasancewa mutum baki ta waya ne ba zai samu annabta ba wannan kuskure ne Allah baya kallon launin mutane balle ya ce wane ya cancanta da annabta a'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata zancen cewa baki ko kaza wannan ba shine abin da mizani a wajen Allah ba inna akramakum indallahi atqakum kasancewa baki ba ta waya bace wato mutane da suke kallon ta waya ce an gane ko to daga cikin waɗanda kuma aka yi saɓani akan wato abin nan annabta su sune mata shin mata za su zama ana iya samun annabawa a cikin mata wasu daga cikin malamai sun ce ana samu don an ce wa auhayna ila ummi musa an arzi'i ko ba haka ba an yi mata wahayi auhayna ila ummi musa suka ce to tana daga cikin wadanda aka wato maryam ma wasu daga cewa tana daga cikin annaba amma zance mafi inganci wato mata babu annabi daga cikin su ina fata an fince ni daga cikin wadanda an kai sabani kan annabta su wato shine aljannu akwai annabawa cikin su ko babu domin Allah ya ce ya ma'sharal wato aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum alam ya cikin rusulun minkum manzani ba su zo muku ba daga cikin ku to minkum din nan ai aljinnu wal insu aka ce ko ba haka ba sai malamai suka ce a'a wato su annabawa daga cikin mutane suke su annabawa wato manzanni daga cikin wato aljannu suna samun wa'azi ne ko nassoshi da'awa daga manzanni na mutane sai su isar da sakon Allah an gane ko domin mi domin mi domin Allah subhanahu wataala ce wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumna inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa abinda dai malamai suka rajja kenan to qadiyya ta uku wanda muka rago shine shin cikin annabawa waɗanne ne larabawa waɗansu suka ce annabawa daga cikin larabawa guda biyar ne suka kawo ismail an gane ko suka kawo hud suka kawo salih suka kawo shu'aib suka kawo manzon allah sallallahu alaihi wasallam to sai waɗansu malamai suka ce to ai ismi isma'il bai daga cikin laraba shi baban larabawa ne sai aka ce a to tunda shi wato ya kulla alaka da laraba har ya ji larabci ta wannan hanyar ake sashi daga cikin larabawa ina fata an fahimce ni kuma akwai hadisi wanda yake ya tabbata an gane ko na abu zarrin wanda ibn hibban ya kawo cikin littafi na al-ihsan sheikh nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi ya hasana wannan hadisi wanda hadisi ne mai tsawo mai tsawo yake cewa wa arba'atun min al-arab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai annabawa guda hudu daga cikin larabawa daga cikin su akwai hud annabi hud salih da salih shu'aib da shu'aib wa nabiyyuka ya abazar da annabinka ya abazar kaga wanda ya nuna cewa waɗannan daga cikin larabawa suke sauran kuma sai su zamanto daga cikin bani isra'ila ko kuma daga cikin sauke da sauran al'ummomin da Allah subhanahu wataala ya ga dama an gane ko amma sai a tambayato su shi hudu da salih ba a mamakin kasancewa su daga laraba domin suna cikin kasashen larabawa to shi shu'aibu ana mamakin ta ina ya kasance ba larabi an gane ko to sai wasu ɗansu malamai suke kafa hujja da wani hadisi wanda imamu tsabrani ya fitar da shi a to a cikin tarjama ta salama ibn sa'ad wato ana kiransa salama bin sa'id suka ce wani mutum ne ya zo ga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu wafada ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasaba lahu sai ya danganta kansa ya faɗi shi ko dan wace kabila ne wa huwa anaziyun an gane ko wato wato ya danganta kashi daga mutanen da ake ce ma wato unaiza wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal hayyu anaza wato madalla da jama'a ko bagire ko wuri ko kabila ta anaza mabghiyun alaihim an gane ko bani anaza za a zalumce su mansuruna Allah zai taimake su ulaika qaumu shu'aib wadannan yan uwa annabi shu'aib wa akhtani musa an gane ko ulaika qaumu shu'aib wa akhtanu musa to nan akhtani ba ukhtani ake nufi ba kaka ce ka fada cikin matsala domin da idafa an ka ce a ce ukhta musa a'a akhtan jam'i ne na alkhatnu ko alkhatan shine sirkin mutum ana kiransa alkhatan akhtanu musa sirkan musa tunda musa ya je can wato madiyana wala ma tawajjaha tilqa madiyana can ne aka bashi aure ala ayyati hal wannan bai inganta ba amma dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi shu'aib yana da cikin anbiya'ul arab ina ruwan mu ta kaka waye mahaifinsa ta ina ya koyi larabci ga wa ya karba wannan duk ba matsala bace gare mu tunda dai nafsi ya tabbatar da shi kuma wannan hadisin Sheikh Nasiruddin Albani ya hasana shi magana ta riga ta kare saboda hanyoyin shi suna da yawa akwai du'uf akan su amma da yace in an tattara su za su zama zai zama to hadisi hasan ne an gane ko to daga cikin mas'alar da muka bance ban wato muka bari ba mu kawo ba shine wato sai an yi hassara wajen sunayen annabawa zaka ji ana fassara sunayen annabawa waɗannan annabawa mafi yawancin su ba larabawa bane to fassara su sai a dauko ta daga bani isra'ila ba mu da tabbaci akan ta shi yasa zaka ji wani ya kawo fassara sunan annabi adam aka tambaye su wai wai annabi adam asalin sunansa wai lokacin da Allah ya halitta annabi adam daga ƙasa an gane ko bayan ya wato ƙasar ta bushe ta koma kamar kasko wai sai shaitan ya zo ga wata halitta ta annabi adam sai ya zo da sanda sai ya twakara ya dan dwagara shi na jin tsoro sai ce adam Adam wai akwai jini akwai jini daga addanmu na shikenan sai aka sanya mishi suna Adam wannan magana daga ina ta samu asali ina fata an fahimce ni to dan haka irin wannan za ku je dan suna ka irin wannan soki burutsu kamar za ku je ana cewa Annabi Yaqub sunansa Isra'il ko ba haka ba to sunansa Yaqub ko Isra'il in sunansa yaqub to sunansa ba isra'il ba sifa bace to isra'il kinna a cikin yaren bani isra'ila an ce ana nufin bawan Allah shin haka ya tabbata cikin yaren su ko bai tabbata ba mu ba za mu iya zuwa ba mu dai alqur'ani ya zo mu da wannan suna an gane ko sannan kuma za mu ga waɗansu a cikin alqur'ani sunayen su koko za ka ga sunayen su waɗansu karanta su zai bambanta misali ibrahima da ibrahama da ilyas waɗanda sun kasance cewa ana kiran shi aliyasin da ilyasin duk sunansa ne ba al ba ana nufin mutanensa ilyasin ana nufin wato mutane da an goyon waɗanda suke tare da shi ko ko duk waɗanda annabawa da suke da wannan suna ana kiran su Ilyasin an gane ko suka ce duk sunayensa ne kenan sai zama yana da suna Ilyas da Aliyasin da kuma Ilyasin an gane ko da Alyasa a shi ma yana da suna guda biyu Alaysa da Alyasa an gane ko Zakariya yana da guda biyu Zakariya'u da Zakariya Yaqub yana da suna yana da sifa yana da suna Yaqub an gane ko da Hausa ana cewa Yaqub ko ba Yaqub ake cewa ba ko a ce Yakuba wani malami ya ce in ka ce Yakubu ka ce ya kai wato kofi domin alkubu da larabci kofi Yakubu ya kai kofi amma dai ai wato dan babu da wato mutane musu abin nan ko labani to dan haka dai wannan abin da ya shafi sunayen annabawa kenan daga cikin mas'alar da bamu kawo ba shine waɗanda an kira su da waɗansu sifofi a cikin alkur'ani yaqub an kira shi isra'il annabi yunus an kira shi a wani wuri sahibul huti ma'abucin abin nan kifi ko ko kifanya wanda ta haɗe shi ta haɗe shi sannan kuma an kira shi zannun annunikin da alhutikin shi dai ne kifi ake nufi wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin sannan kuma akwai waɗanda a cikin alqur'ani Allah ya kira su da sifofin su amma bai kira su da sunayen su ba zulkifli da zulkifl bishijin ne ko ba haka ba amma me ya sunan shi zuma abuci alkifl daukan nauyi me ya sunan shi ba kawo sunan shi ba cikin alqur'ani sai dai waɗansu suka ce me yasa an kira shi zulkifil ibnu kasir a cikin qasasul anbiya yace an kira shi zulkifil saboda takaffala ya daukan masarki cewa in kai yi imani Allah zai gafarta maka zunubanka shi yasa an kira shi zulkifil amma shi ma wannan ba tabbataccen nasi bane ijtihadi ne na malamai wallahu ta'ala a'lam an gane ko to abu na karshe wanda ko gaban na karshe shine imani da annabawa wato akwai waɗanda sun ja da baya sun kafirce musu akwai waɗanda sun ɗauke su sun kai su matsayi wanda yake na Allah amma a aƙida ta musulmai za a bar su a matsayin bayan Allah ne mutane ne amma Allah ya bambanta su da sauran mutane kuma Allah ya ɗaukaka sashen su akan sashi shikenan muna tsaka tsakiya ba mu yi na Yahudawa ba mu ci mutuncin annaba mu ce ƴaƴan zina ne ko mu kashe saura kuma ba mu yi na Kiristoci ba mu ce Isa Allah ne ko ko mu yi waɗansu mutane mu ce annabawa Allah ne muna nan mun bar su a matsayin su sai kuma imani da annabawa akwai annabawan da zamu yi imani da su jumlatan waɗanda Allah ya kawo su bai kawo kissoshin su ba bakin sunayen su ya kawo sai mu tsaya bakin imani da sunayen su waɗanda Allah ya kawo sifofin su amma bai faɗi sunayen su ba sai mu yi imani da sifofin nasu in ya kawo kissa mu yi imani da kissa alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu lin nabiyyin lahum wannan annabi bai faɗi sunansa ba amma an kawo kissa zamu yi imani da kissa da sifar tashi amma sunan shi ba mu sani ba an gane ko to sannan kuma idan ya zamanto annabin an kawo shi an kawo kissarsa da littafinsa sai mu yi imani duk abin da ya zo cikin alkur'ani amma sauran waɗanda an ce an ba da labarin su sai mu yi imani da su wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka waɗanda ba a ba da labari ba sai mu yi imani Allah ya turo su jumlatan amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu yi imani da shi jumlatan wa tafsilan mun yi imani da shi mun yi imani da duk abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunna wanda ta inganta daga wajen sa sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai qadiyya ta gaba wato kafin ta karshe shine cewa kowane annabi kana iya daukar wato rayuwarsa ka dubi ta ina zaka amfanuwa da waɗansu abubuwa da aka faɗa a suka faru a zamanin sa waɗanda Allah ya bada labarin su shine ash-shakhsiyya an gane ko sai ka dauki shakhsiyya ka duba yayin rayu da mutanen sa ko kuma ka dauki manhaji na da'awar sa ko ka dauki duk abin da ya shafi kowane annabi sai kaga ya zaka amfanu da wannan domin an ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara akwai ibra kana iya daukar annabi nuhu matarsa ba ta yi imani da shi ba sai ka dauki wannan mawdu'i ka kalli yadda ya kamata a yi abin nan annabi lutu matarsa ba ta yi imani da shi ba kaga kana iya daukar wannan a takaice dai dirasa mawdu'iya ko ka dauki annabi a matsayin mai da'awa ko annabin da ya je a cikin mutanen da ba nasa ba ko annabi kaza ko annabi kaza ko ka dauki shi annabin gaba ɗaya ka tattaro ayoyin da suka yi magana akan sa alqur'ani ka hada ko ko manhajin da'awar annabi wane ko manhajin annabi annabi wane ko ko manhajin da'awa na annabawa wannan duk yana da alaka da waɗannan kisoshin da aka kawo da annabawa a ƙarshe wato qadiyyar mu ta ƙarshe game da al'amarin annabawa shine wato abin da ya shafi sirrul muqarana lokacin da Allah ya kawo su a nan cikin wannan sura to me yasa sai aka kawo waɗansu annabawa ba tare da an hankalta ma lokutan su ba ba tare da an hankalta ma tartibin su ba na lokaci da wuri da kaza da kaza domin da Allah kawo su sai kawo su wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl kaga nuhu ya kamata ya zo farko inda za a kalli zamani amma ba a kawo shi ba kuma aka zo aka jeranto su to sai malamai suka yi maganganu daban-daban zan yi kokari idan kawo mana su saboda fa'idar su waɗansu malamai suka ce da aka kawo Ibrahima da Nuhu da Ishaqa da Yaqub saboda su ne usulul anbiya iyayen annabawa kenan da aka kalli aka kawo Sulaimana da Dawuda akallin an kalli ni'ima ce ta mulki an gane ko da samun kudura da kuma alƙalanci da kuma fayyace hukumce hukumce da aka kalli Annabi Yusufa da Ayuba an kalli kowane cikin su ya sha wahala a rayuwarsa yayi hakuri an gane ko da irin abubuwan da ya ci karo da su da aka kalli Musa da Haruna an kalli cewa annabi Musa an bashi mu'ujizoji masu yawa da shi da Haruna ko ba haka ba sannan Zakariya da Yahya da Isa da Ilyas an kalli kowanne daga cikin su yana da gudun duniya zuhudu duk annaba suna gudun duniya amma waɗannan su suka fi zuhudu an gane ko an kalli Isma'ila da Alyasa da Yunusa da Luta saboda su ba su da magoya baya waɗanda suka bi su ba a ambaci kuma ko kuma ba a ambaci magoya bayan su ba to shi ne abin da waɗansu malamai suka faɗa amma sai waɗansu malamai suka ce to wannan an kalle shi ne a jumlace in an ka shiga akwai waɗansu abubuwa da za a yi fahimta na farko abin da ya haɗa su akwai aƙida tun daga ibrahima da aka fara kawowa har zuwa wannan lutu na ƙarshe dukkan su ya haɗa su aƙida walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna abu na biyu waɗansu malamai suka ce a'a har yanzu akwai dangantaka domin in muka duba tsakanin Nuhu da Ibrahima wane ne baban wani Nuhu shine baban Annabi Ibrahima ko tunda shine Abul Bashar As-Sani sannan Ibrahima da Ishaq da Yaqub ko wani akwai dangantaka wato Ibrahima shine baban Ishaq Ishaq shine baban Yaqub wato wa min zuriyati Dawud da Sulaimana tsakanin Dawud da Sulaimana akwai dangantaka sani ta haihuwa an gane ko to kaga waɗannan su ko abin da ya hada su wato dangantaka ce ta haihuwa sannan da Musa da Haruna akwai dangantaka bi ta ƴan uwantaka qala yabna umma la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si sannan kuma da Zakariya da Yahya akwai dangantaka ta ƴan uwantaka ko tun da shine mahaifinsa sannan kuma da da Yahya da Isa akwai dangantaka ta ƴan uwantaka domin hadisi na Malik bin Sa'sa'a wanda ya ci cikin Sahihul Bukhari na Malik dan Anas zuwa ga Malik dan Sa'sa'a kenan sahabi ya yi riwaya zuwa ga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Isra'i da Mi'raj yace ibna khala ɗan uwan khala ne kenan suna da dangantaka ta zumunci an gane ko to bayan dangantaka ta jini sai mi kuma sai dangantaka ta lokaci kaga akwai wadanda sun rayu cikin lokaci guda an gane ko tunda in muka dibi Ibrahima da Ishaqa ai sun samu lokacin da ya hada su sannan kuma Ishaqa da Yaqub lokaci zai hada su Musa da Haruna lokaci zai hada su Zakariya da Yahya lokaci zai iya hada su Yahaya da Isa lokaci zai iya hada su kidan sun rayu a lokaci guda an gane ko wannan ɗaya daga cikin dangantakar da ta hada su ina fatan kun fahimta to sai abu na ƙarshe wanda malamai suka duba sai suka ce akwai wata hikima bayan wannan shine cewa bayan dangantaka in muka zo muka ɗauki nuhu da ibrahima iyaye ne ishaqa da yaqub an gane ɗa da uba kamar yadda suke ɗa da uba dawuda da sulaiman ɗa da uba ayyuba da yusufa aka ce wato hakuri ya hada su ko tunda wannan ya yi rashin lafiya wannan kuma ya hadu da jarabawa daban-daban gidan kasu da wani abu to yusufa da musa akwai alaka ko babu akwai alaka dan ko babu malamai suka ce akwai alaka dalili kowanne daga cikin su ya tashi cikin gata musa ya tashi cikin gata don ya tashi cikin gidan fir'auna yusuf ya tashi gidan gata baban shi yana ƙaunarsa sosai ko ba haka ba har yace wato suka ce inna abana la fi dalalin mubin ko ba haka ba uqtulu yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ko ba haka nan bane kowane ya tashi cikin gata to sai Allah ya raba kowane da gidansu ko ko ya raba shi da inda yake da gata annabi yusuf Allah ya raba shi da gata inda mahaifinsa sai aka yi nisa da shi annabi Musa an raba shi da gata ya kashe mutum an koro shi ya gudu ya sayi madiyana kowanne daga cikin su ya ci karo da kalubale na rayuwa mai wahala irin abubuwan da annabi Yusuf ya ci karo da su da irin abubuwan da annabi Musa ya ci karo da su karshe kowanne ya ci nasara Musa ya ci nasara annabi Yusuf ya ci nasara aka ce dalilin da yasa Allah ya bar su suka wahala da annabi Yusuf ya tashi a gidansu cikin wannan nagarta da bai zan minista ba har ya amfani kanshi amfani al'umma da Musa gidan Fir'auna ya girma da yana da wahala bai sha wahala wahala bai yi masa fir'auna wa'azi domin zai ji tsoron abin da zai kumce mishi amma da yaje ya sha wahala aka kima shi kamar yadda ake wato kamar ana jarraba dan adam ne saboda ya zama mazan gobe in dai ana so a samu soja na gari sai an yi sai an jarraba shi sai an bashi wahala to su wato abin da alaka Yusufa da Musa shine kowanne daga cikin su an raba shi da wurin gata an jarraba shi don saboda ya zama wani mutum gobe sannan kuma Musa da Haruna mun faɗi cewa ƴan uwa ne Zakariya da Yahya muka ce suna da alaka ta haihuwa wato Yahya da Isa suna da alaka ta mi ta dangantaka ibna khala ne sannan kuma Ilyasu to shi shine da alaka da su sai mu ce ta akida wannan shine abinda alqur'ani ya tabbatar atad'una ba'lan wa tadruna ahsanal khaliqin amma sauran Isma'ila da Alyasa'a ba mu da wani abu wanda zamu ce ga abin da ya hada so sai dai akida don akida su guda ce wa Yunus wa Luta da Yunus da Lut an gane ko menene alaka waɗansu malamai suka ce shine kowanne daga cikin su an tura shi cikin mutane wanda sai da ya rasa gata a cikin su Lut sai da yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ko ba haka ba shi ko annabi Yunus da ya rasa gata sai da baya gudu iz abaka ila al-fulk al-mashhur ya rasa gata a cikin al'umma ya rasa mataimaka ina fata an fahimce ni to wannan dai ita ce lokuta ta karshe wanda zan iya kawowa dan saboda abin yana da yawa amma mun kawo waɗannan fa'idodin saboda ɗaliban ilimi masu bincike kan manzanni yau zaka ga wani ya ɓata rayuwarsa akan wato rayuwar ƴan kwallo da waɗansu mutane waɗanda abin ba zai amfani shi ba duniya da lahira to amma dirasa kan rayuwar annabawa abu ne da ke na da kyau kuma irin waɗannan ababen suna daga cikin ababen da kamata a ce musulmi ya sani in an tambaye shi zai iya bada amsa Allah ya taimake mu to ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin shi alqur'ani tunatarwa ne lil alamina ga masu imani an gane ko to dan haka muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu asu da alqur'ani sai Allah ya ce mi
وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله قالوا ما أنزل الله على بشر وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke da mushabihatul mutashabihatul alfaz wajen har da suna da ƴan uwa da suna iya rikitar da mutum akwai ƴar uwarta a cikin suratul zumar nan wa ma qadarullah haqqa qadri iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay sannan akwai wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun alamma sai ka kama kanka wa ma qadarullah haqqa qadri imam al-mawardi a cikin tafsirin sa an-nukat wal uyun yace malamai sun yi fassara daban-daban wa ma qadarullah ay wa ma azzamuhu haqqa qadrihi busu girmama Allah ba irin yadda ya kamata a girmama Allah wadansu malamai suka ce a'a wa ma arafuhu haqqa wato ma'rifatihi busu san Allah ba irin sanin da ya cancanta ubangiji ya kamata a yi masa wadansu kuma suka ce a'a wa ma qadarullah haqqa qadri ma wasafuhu haqqa wasfihi musifanta Allah ba irin yadda ya kamata a sifanta Allah wadansu kuma suka ce a'a ma amanu billahi haqqal imani bih musu yi imani da Allah ba irin yadda ya cancanta a yi imani da Allah to duk waɗannan maganganun guda hudu wato ikhtilafu tanawu'i ne ba ikhtilafu tadadu bane domin wanda ya girmama Allah iya girmamawa to ya san Allah sannan kuma wanda ya san Allah sanin Allah na gaske shine zai sifanta Allah irin yadda ya kamata a sifanta Allah sannan wanda ya sifanta Allah irin yadda ya kamata to mutumin nan yayi imani da Allah sassaccen imani babu wani ikhtilafu nan sabanin kawai na ibara ne alfabukin ne amma ma'anar ba ta saba ba juna ba ma'ana su wato koda mun ce ma'anonin suna iya samun sabani amma dai tare da juna suke ba za su iya rabuwa ba an gane ko wa ma qadarullaha haqqa qadri musu girmama Allah ba irin yadda ya kamata a girmama Allah iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay lokacin da suka ce Allah bai sabkar da komai ba wato ala bashirin akan wani mutum min shay'in da wani abu an gane ko to wannan wasu waye suka ce ma anzalallahu ala bashirin min shay malaman tafsiri sun yi magana guda biyu suka ce waɗanda suka ce ma anzalallahu ala bashirin min shay su ne yahudawa waɗansu kuma suka ce a'a kafiran makka to daga nan magana biyu din za su tashi kenan daga nan za a samu sabani na tafsiri waɗanda suka ce abinda ake nufi wato yahudawa ne saboda akwai riwayoyi da aka yi daga yahudawa wasu wasu riwayoyin an ayyana yahudawa wasu riwayoyin an ayyana ma wane ne daga cikin yahudawa aka ce akwai wani da ake kira Malik bin Saif ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ahbarul yahud malaman yahudawa wa annahu shi jaa ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yana jayayya yukhasimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unshiduka billadhi anzala at-taurata ala Musa amma tajidu fi at-taura anna Allah yubghidu al-hibra as-samin baka samu ba a cikin at-taura cewa Allah yana kyaman malami wanda yake mai kiba to wannan asarkin dukkan su mursal ne cewa yahudawa ne an gane ko ayat ta sabka akan su ko malik bin saif ne ko wane ne marasin ne wato ba a ɗaukaka su ba zuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuma suka danganta su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma ko da wannan asar ya sauka ba shike nuna duk malamin da yake da kiba ba Allah yana kyama shi ba haka yake nufi ba kiba ba shine abin kallo ba in dai ba dukiya haram ka ci ba ka ci ka cikin ka tab to wannan ka dole Allah ya kyamace ka ina fata an fahimce ni to dai sai aka ce wannan ba yahudin in ma malik bin saif ne in ma wane ne yace ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da komai ba akan wani mutum dan saboda cikin at-taura akwai wannan kamar da suke faɗa an gane ko wato waɗansu malamai suka tafi cewa a'a wannan magana ta larabawa ce ma anzalallahu ala basharin min shay to kowanne daga cikin mutane zai kokarin ya kawo nashi abin ga su waɗanda suka ce yahudawa ake nufi sai suka ce a to ai an ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan linnas wa ya sabkar da littafin da annabi musa ya zo da shi to kaga su waye kamata a tambaya littafin annabi musa larabawa ko yahudawa yahudawa kamata a tambaya suna wato ya kamata a tambayi littafin annabi Musa waɗanda suka ce abinda ake nufi an gane ko mutanen Makka suka ce a'a shi wannan ma anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa wato idmaji ne ko kama an an sayo an sa wata magana ne cikin wata magana an gane ko ko an sako wata magana an bijiro da wata magana cikin wata magana su larabawa su ne suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay dalili kuma sun faɗa a cikin suratul saba wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala bil ladhi bayna yadayhi to kaga dan sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay to wato ba abin mamaki bane idan da masu ta faɗa wannan to shine dai abin da wadansu malamai suka tafi to sai dai ibnu ashur ya rajjaha cewa wannan magana ne kan larabawa cewa zancen yahudawa an kawo shi ne saboda kafin wato karshe karshen suratul an'am tana karshe karshen abin da ya sauka a makka wato an fara samun alaka tsakanin yahudawa da kafiran makka tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ina yana a garin Makka saboda yana da mabiya a Madina su ko Yahuda suna jin tsoron da'awa sai zaman to sun kulla kawance saboda mi saboda su rusa addinin musulunci to ta wannan sai aka kawo abin da yake rusa aqidar su Yahudawan bayan haka su larabawan sai zaman to min babai auladu su ba su da ilimi to da an kare da mai ilimin jahili ba to shi yasa ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas ko ko saboda sun kulla kawance domin su Yahudawa wato mushrikai sun tambayi yahudawa shin mu ne akan shirya ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ku ne akan shirya ko ba haka ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi wato alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila kaga sun faɗi wannan a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a Makka suka faɗa masa wannan suka faɗi cewa su ne akan gaskiya to kaga wannan shi yasa aka kawo qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa saboda kamar a nuna akwai alaka tsakanin wato Kristo abin ga Yahudawan Madina da kuma kafiran makka Allah ya san akwai alaka tsakankanin su shi yasa ya tafiyar da wannan sannan kuma ba su da ilimi akan suhaifi ibrahima ko da suna iddi'ain suna akan addinin annabi ibrahim shi yasa dai malamai suka ce magana dai kan larabawa take wato su ne suka kafirce don Allah ce fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirina kan siyakin larabawa yake shi yasa wani malami ya rubuta littafi kan yadda za a tace irin waɗannan bayanan an gane ko wato abin da yake nufi as-siyaq saboda siyaki ake kallo a yi hukumu ala asbabin nuzul bayan sanadi shi na daga cikin abin da za a kallo sannan a kalli matani wannan malamin ana kiransa Dr. Sulaiman Amir Ash-Shu'aili a cikin majalisar shari'a wa dirasatil islamiyya ta jami'a ta Kuwait adadi na 90 an gane ko wato wanda ta yi shekara 27 tana fita dalibi ya kamata ya samu waɗannan in zai same su ya rubuta wani bincike sunansa as-siyaqu wa atharuhu fil hukmi ala asbab at-tanzil yadda siyaki yake da taka rawa wajen hukunci akan asbabun nuzul tunda kaga asbabun nuzul mun ce suratul an'am makkiya ce kulluha to kuma zancen ulman anzala alkitaba allazi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas kaga yana da alaka ne da yahuda yahuduwa suna madina in ba mun kalli cewa ba siyakin zamu kallo mu ce a'a an an sayo wannan maganar ne ba akan ta ake ba to kaga dole sai mun ce waɗannan ayoyin madaniya ne cikin sura makkiya sai da to cewa dukkan suratul an'am ta sabka a makka ko gaba ɗai ko mu ce a'a ga waɗanda suka ce na ana magana kan yahudawa kenan banda waɗannan ayoyin na kulman anzalal kitaba alladhi jaa bihi musa da wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba tunda ta sabka ne akan waɗanda su musailama da kuma aswadul ansi waɗanda su ko a madina ne suka yi iddi'a'in annabta bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira to shi yasa dai wannan aya tana daga cikin ayoyin da waɗanda sai an yi taka tsantsan kulman anzalal kitaba alladhi jaa bihi musa kace wa ya so da littafin wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi an gane ko nuran wa hudan linnas halin kasancewarsa ko ko shi littafin cikinsa ko ko shi littafin nan dan ya kasance haske da shiriya linnasi ga mutane annasu na ana nufin yahuda wanda littafin ya sauka lokacin da wato suna da rai an gane ko to dan haka Allah subhanahu wataala sun kore ya sabkar da littafi ala basharin min shay to sai ya tabbatar da ya saukar da littafi akan annabi Musa to tunda an saukar da littafi akan annabi Musa annabi Musa menene mutum ne basharun ne to tunda an saukar da littafi akan annabi Musa kenan magana su ta zan ƙarya tunda sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay to Allahu anzala alkitab ala Musa wa Musa basharun to kenan magana su ta warware Allah ya saukar da littafi akan wani shi yasa annabawan da Allah ya jero waɗanda annabi Musa yana daga cikin su raddi ne akan kafirai ku yahudawa kun yarda Allah saukar da littafi an- ga annabi Musa ko to qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ku kuma kafiran maka kun ce yahudawa suna iya muku shaida wa yaqulu alladhina kafaru li- wa wa- to utu nasiban min al-kitab wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila in kun yarda da shaidar yahudawa duk abin da suka faɗa gaskiya ne to sun yarda da cewa an sabkar da littafi ga annabi Musa to ko in an sabkar da littafi ga annabi Musa ba abin mamaki bane a sabkar da littafi gare ni قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين تجعلونه قراطيسا an gane ko akwai qira'a yaj'alunahu qaratisa ibnu kasir da abu amr ibnu al-ala sun karanta yaj'alunahu qaratisa an gane ko to dan haka sai zaman to an yi iltifati yaj'alunahu kamar qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi musa nuran hudan linnas ana magana ne da su kai tsaye kace duk da yake duk alqur'ani an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi amma nan saboda ana tattaunawa ne kai tsaye to yaj'alunahu qaratisa suna mayar da shi littafin qaratisa takaddu wadanda aka rarraba an gane ko yubdunaha suna bayyana sashe wa yukhuna kathira suna koyi sashe to kaga wannan labarin su ne ake bayarwa amma nan da an kace tubdunaha ana magana da su yahudawan qaratisa tubduna wa tukhuna kathira ko ko ana magana da su larabawan kamar yadda su malamai suka ce larabawa ake nufi to abubuwan da suke koyewa daban-daban da abubuwan da suke bayyanawa ayat da ke cikin suratul baqara ta zo da ma'ana siga ta am innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wadanda suke koye abinda muka saukar to abinda muka saukar kuma na attaura shin duka ne suka boye ko ba wanda suka boye ba sai Allah ya nuna a cikin suratul maida ba suka ne suka boye ba ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir to tubdunaha wa tukhfuna katira kuna bayyana sashi kuna boye sashi to ya kamata mu samu misallai na abubuwan da suka boye daga cikin abubuwan da suka boye sun boye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da yake cikin suratul maida ahlul kitabi ne in an ce ahlul kitab ya shafi kiristoci ya shafi wato ya shafi abin nan yahudawa amma ya an ce at-taura to za ta shafi kai tsaye yahudawa ne ina fata an fahimce duk da ke kiristoci ana iya tun da su yi imani da annabi Musa kuma su yi imani da ni da annabi Isa wa uhilla lakum ba'd allazi harrama alaikum to da haka nan za ta iya shafar su suma in mun ce wato nan ana nufin at-taura an wajabta musu su yi imani da ita an gane ko to abinda suka boye sun muka ce sun boye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil da yazo kuma sai suka boye sifofin sa an gane ko alladhina atina آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون سنكم سنقوي آية تزنا لك كما بين سنقوي كنا an ce in mutum ya yi zina a jefe shi a cikin attaura suka koyi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun daga cikin abubuwan da suka koyi an gane ko an haramta musu waɗansu abubuwa na ababen da za su ci kitse ko sai suka ce a Allah bai haramta musu komai ba sai Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera kaga sun koye sai Allah ba da labari kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura bayan an saukar da at-taura kafin a saukar da at-taura amma in kun ce akwai bayan kuma Allah ya haramta muku ga zalunci da kuka yi qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqina da haka mawdu'i ne ma in ka tashi na alqur'ani sai ka shiga kaga ayoyin da ababen da yahudawa suka koye ko kuma kristoci ko yahudawa da kristoci sai ka hada sai ka samu ayoyi da dama sai ka zamanto mai wa'azi da yada da awakan ababen da wato kristoci suka koye da yahudawa wannan yake nuna maka ba mutane ne na gari ba tubdunaha wa tukhfuna kathira kuna koye mai yawa kuna wato tubdunaha kuna bayyana ta wa tukhfuna kathira kuna koye mai yawa an gane ko da wannan ne malamai suka ce imamu malik aka tambaye shi shin ana iya rubuta alkur'ani sashe a bar sashe ya ce shi bai ba da shawara ai haka dan kai zama to an boye sashe an bar sashe tubduna wa tukuna katira malamai suka ce a'a wannan ijtihadi na Imam Malik ba laifi bane a rubuta sashen alqur'ani dan ga allo gashi na ana rubuta alqur'ani kuma yaro ba bashi alqur'ani izu 60 sai a bashi izu 2 ko izu 4 ba matsala bane ina fata an fahimta amma dai saboda wancan lokaci ana tsoron wadan suna iya cewa wannan shine alqur'ani kamil ko su zato haka tana yi wa shi sa Imam Malik ya faɗi wannan magana an gane ko taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira kuna boye mai yawa wanda abin da wanda bai dace ba an gane ko wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum an sanar da ku abinda baku sani ba ku da iyayenku in mun ce yahudawa an sanar da su na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda basu sani ba domin alqur'ani ya zo ya bayanin abubuwan da in ba da qur'ani ya zo ya shaida akan su ba da ba a gane gaskiya bane inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifuna abinda suke sabani in kuma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne dama ba su da ilimi litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun an ba su kissoshin mutanen da suka zo farkon duniya waɗanda ba a bada tarihin su ba an gane ko ba a fayyace tarihin su ba su ba su da labari ko kuma su yahudan ba su da labari dukkan su dan Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kenan qur'ani ya bada labari ga yahudawan da su larabawan imamun ce larabawan ne abinda ba su sani ba su da iyayensu an gane ko ɓoye kuma abin da Allah ya ce sun ɓoye ta hanyar rubutu sai su ɗauko su rubuta wani abu daban fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila sun ɓoye ta hanyar karantawa su ce na ciki bai daga ciki an gane ko wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitabi wa hum min alkitab wani lokacin kuma za a karanta daidai amma za a fassara sai a karkata aya min alladina hadu yuharrifuna alkalima an mawadhihi a daga ce dai koyi ayoyin Allah sun yi kala-kala daban-daban ta hanyoyi daban-daban amma aikin banza suka yi sai Allah ya tabbatar da gaskiya wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum sun yi haka yuriduna li yutbi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun to in busu baka amsa ba qulillah kace Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sabkar da littafin da an wato قل الله كنا الله أنزل الكتاب الذي واتو آه الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الله شيني سبك دا لتافن دا أكا سوكما النبي موسى قل الله كتي الله دم باب أمسى سيوانا ثم ذرهم سننك برسو كتاليسو fi khawdihim a cikin kutse kutsen da suke yi an gane ko au fi khawdihim cikin ƙaryace ƙaryacen su dama ƙaryace ƙaryacen da suke yi don mi dan ƙarya suke yin wannan dan haka khawd shine ad-dukhul bil quwwa cikin ƙaryace ƙaryacen su yal'abun suna wasa har sai lokacin da to wannan wasan da suka yi menene har sai azaba Allah subhanahu wataala ta zo musu wadansu malamai suka ce zarhum nan tahdidi na bar su amma ma'ana azaba za ta zo musu wadansu malamai suka ce a'a zarhum an umurce su ya kare su in ana nufi nufin zarhun mutanen makka ake nufi to ya bar su har sai lokacin da an ka shar'anta mai jihadi kinan yana makka zarhum fa'fu wasfahu dan suratul an'am makkiya ce ko ba haka ba fa'fu wasfahu ku kyale fa'fu anhum wasfa kyale kul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina yarjuna ayyam Allah kyale amma da yaje makka da koma madina udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu daga nan aka zo waqatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum ko ba haka ba daga nan sai aka ce zuwa ga jihadi an gane ko aka ce kakku sai sun yake ku daga ba kuma aka ce to shikenan yanzu kanku waqatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa in mun ce ahlul kitabi ake nufi to kuma nan zarhum kyale su an gane ko in ba ta hadidi bane ma'ana an bashi hukunci ne kafin wani hukunci ya zo to fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku kau da kai ku yafe har sai al'amarin Allah ya zo al'amru nan ana nufin ash-sha'n ko ko al'amru umurni to in ana nufin ash-sha'nu sai Allah ya zo da sha'anin sa to sha'anin nan da zai zuwa Allah ya bada shi a cikin suratul hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atun husunuhum min Allah in kuma mun ce hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da umurnin da zai bayar to kuma Allah ya bada umurni qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin hum saghirun kenan zarhum bayan zarhum to lokaci yayi qatilul ladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir kaji umarni wanda yazo bayan wannan in in ba samu ba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun to dan haka dai malamai sun yi magana guda biyu akan zarhum kabar su fi khawdihim a cikin karyace karyacen su yal'abuna suna wasa sai azaba ta zo musu an gane ko in ko azaba ta zo musu ko kiyama fa zarhum yakhudu yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai gobe in Allah ya kai mu na rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh